الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مؤدرسي نقو مشاشدة أتكل لتافين كتاب التوحيد نقوانا مسلاتي نأل أهفات أتكين غرم ومبيه muna fatan Allah Ubangiji ya amsa mana za mu tashi darasi na shashir kamar yadda muka faɗa kuma babi na goma shashida a cikin kitabun tauhid Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi yake cewa babu qaulillahi ta'ala hatta idza fuzza an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-aliyyul kabir wannan babin malam ya ɗauki aya kamar yadda muka gabata a babin baya babi na baya ma za ku ga aya ne ya yi da ita to nan ma aya ya ɗauka ya zama ita ce title na babi ɗin ya ce babun wannan babi ne da yake mana magana kan ƙaunullahi ta'ala faɗin Allah madaukin sarki hatta iza fuzze an qulubihim har lokacin da za a cire tsoro a zuciyarsu qalu sai ka ji suna cewa ma da qala rabbukum gaya mana mai ubangijinku ya faɗa qalu alhaq sai su bada amsa su ce ubangijinmu ya faɗi gaskiya wa huwa alaliyul kabir Allah shine madaukaki a sama yake alkabir kuma shine mai girma wannan me ke faruwa aka kawo mana wannan aya din abun sannan mai malam yake so ya isar a wannan aya da ya bude mana ita da ita malam yana so ya bude mana da cewa wannan aya ne babu wani abu munasabar ayan nan da tauhidi wannan aya tana nunawa mala'iku duk da girmansu don ana magana kan mala'iku ne duk da girmansu da kusancinsa ga Allah fiye da kowa amma suna jin tsoron Allah suna risinawa Allah mun gane suna kaskantar da kai ga Allah zancen Allah idan suka ji suna hargitsewa to fa kaifa yad'una min dunillah wa idza lam tasihu ibadatuhum in har mala'ikun da suke da irin wannan girman ga yadda suke birkicewa akan ubangiji da tsoron Allah da risnawa Allah kuma a yadda abauta musu ba to ya kuma wanda bai kai mala'iku ba za ka je kana ɓata lokaci akan wani ƙazami mu dawo farkon ayan mu dawo farkon ayan mu ji Allah yake cewa wala tanfa'u shahadatu indahu ash-shafa'atu indahu a wajen Allah babu wani ceto wallahi da zai yi amfani babu ceton da zai yi amfani a wajen ubangiji illa liman azina lahu sai ga wanda Allah ya izini ya yi ceton duk girman mutum duk darajansa duk ɗaukakansa duk girman halitta ba ta isa ta yi ceto ba kuma ba a isa a cece ta ba sai Allah ya yi izini kaga farkon ayin kenan kuma ana magana kan mala'iku ne aka yi introduction da wannan abu duk girman halittar Allah ba ta isa ta yi ceto ba ba a isa a cece ta ba illa man azina lahu sai ga wanda aka bar izinin yayi ceto sai an yadda da wanda za a ceta ka karanta ayatul kursi ai mun karanta ta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladhi yashfa'u indahu ba wanda ya sai ceto a wajen Allah illa bi iznihi he da izinin Allah man aka ce dan a tattara kowa da komai to wannan ayar wala tanfa'u shafa'atu ceto ba shi da amfani indahu a wajen Allah illa liman adina lahu sai ga wanda Allah ya wa izini sai Allah ya ci gaba cewa hatta idza fuzziya an qulubihim har sai in an cire tsoro daga zukatansu su suwaye mala'iku me ake nufi da nan gurin abinda ake nufi shine idan ubangiji yayi nufin zai aiko wahayi zai aiko sako daga sama to Allah subhanahu wataala kamar yadda zamu samu hadisi a gaba idan qada Allahu al-amra idan Allah ya nufin al'abarin sa na aiko sako fis sama'i daga sama Allah yana fadan sakon darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha qud'anan liqawlihi dan mala'iku sai kaga suna su buga fukafukansu su rude su fita hayyacinsu saboda kankan da kai risnawa game da kalmar Allah subhanahu wataala ba fa Allah ba zancen Allah ya fitar da su hayyacinsu mu kuma ana karanta Qur'ani ma kana abin da kaga dama to gazancen Allah fa su fita hayyacin su gaba daya su razana to Allah a cikin wannan ya ce hatta idza fuzziya an qulubihim har sai in an cire tsoro daga zukatansu qalu sai kaji suna cewa ma za qala rabbukum ubangijinku me ya saukar me ya fada shi mala'ika jibril dan aikan shi ma ya hargitse fa shi ma da za a aiko shi shi ma ya rude qalu sai kaji sun ce alhaqa wannan aka ce qalu din malaika jibril ne zai fara farkawa za a tambaye shi me Allah ya aiko sai ya ce alhaqa wala yaqulu illa alhaq gaskiya ne Allah ya aiko shine wahayi Allah baya faɗan wani abu sai gaskiya wa huwa aliyyul kabir Allah shine madaukaki sai a cire tsoron zukatansu a cire firgitan da suka yi kwarjini da suka shiga duka su dawo cikin hayyacinsu sai a gaya musu abin da aka aiko to in har Allah subhanahu wataala na bamu labari a wannan ayar cewa babu wani ranar tashin alkiyama da zai ceto ga wani kowane ne shi sai bayan izinin Allah subhanahu wataala sannan cewa dukkan mala'iku dukkan halittu hatta mala'iku suna razana suna rudewa suna suma saboda girma na alkur'ani saboda girma na sakon Allah subhanahu wataala saboda girma Allah za su rude har ya zamana suna tambaya a tsakaninsu wani zance Ubangiji ya aiko na wahayi wasu su ba wa su sashi amsa su ce gaskiya ne matabbaciya Allah shi ne maɗaukaki ka ganin gudun Allah ce shi ne maɗaukaki al'ali al'aliyu mai ɗaukaka a kan dukkan halittansa alkabiru sannan Allah mai girma ne a kan komai to mu je hadisi na gaba wannan babin da yana nuna mana babu wanda ya sai ceto babu wanda zai ceto sannan yana nuna mana girman mala'iku duk da girman mala'iku suna razana ga Ubangiji ba za a bauta musu ba ya kuma za ka je ka bauta wani Allah ya za ka je ka bauta wani Allah kana kama wani gunki wani mutumin da ba zai iya kare kansa daga bala'i ba daga masifa ba ka je kana, kana risina masa kana tsuguna masa kana masa sujjada kana zuwa kabarinsa kana zuwa makabarta wai wannan makabarta ce ta waliyai makabarta ce ta suwaye kana bata lokacinka to ina kuma ga lalatacce ma da zai tafi wajen boka wajen boka na mamakin wanda zai je gun boka bokan kazami matarsa kazama in boka mace ce bokan ya mace ce kazamai suna zaune a jeji suna zaune a gidan da ko ba mamaki kai karanka ma ba zai iya zama a gidan ba a yadda kake mutunta karanka wallahi gurin da karanka yake zaune ka je gurin bokan nan zaka ce da a gida da gidanka ne karanka wajen sa yadda ta haka ba za ka yadda ajiye maka shi a nan ba sai an kawar da shi an share shi an share gurin amma nan zaka je ka samu bokan nan cikin kazanta ka durkusa ya maka tsawa kana sanata ko kana house of reps kai wani ma gwamna ne ya tafi wajensa yana masa tsawa yana cewa ka je ka yanka jariri bukatar ka za ta biya ƙazami mahaukaci in kwa dai yake har zai iya nema maka biyan bukatanka ya za a yake zaune a irin wannan bukka din in kai ba mahaukaci ba ka je ka ɗauko masa dubu ɗari da hamsin kai kuma za a maka abin da za ka samu biliyan ɗari da hamsin shi kuma yana karɓar dubu ɗari da hamsin me zai da dubu ɗari da hamsin inda har zai maka hanyar wannan ya kafirce wa Allah kai maka kafirce to hadisi ya zo mu je gaba za ku gani hadisi wa fi sahih ya zo a cikin sayul bukhari an abi hurairata daga abu hurairata radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kale yake cewa annabi yana ba mu labari kita idza qada Allahu al-amra idan ubangiji yayi hukunci na wahayi da za a saukar na sako da za a saukar fis sama'i a sama darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha sai mala'iku kaga sun buga fukafukansu suna buga fukafukansu khud'anan liqawlihi saboda sirsinawa game da zancen Allah subhanahu wataala ka'annahu silsilatun ala safwan qaran buguwar fukafukan ko kuma sakon da ake aikowa saboda nauyinsa da girmansa kai ka ce kacace karfe ne ake buga shi akan dutse kuma a cikin kunnanka ake yi kai ka ce haka ne gane ko khut'anan liqaulihi yanfudhuhum dhalik wannan sakon yana iso musu kowa sai ya ji shi hatta idza fuzziya an qulubihim har sai bayan sun razan din har sai an cire tsoro daga zukatansu qalu sai kaji suna tambaya ma za qala rabbukum mai ubangijin ku ya fada qalu alhaqa malaika jibril sai ya ce gaskiya ne sai kowa kuma ya fada sai dukan su ce Allah ya saukar da gaskiya sai wannan kalli wannan ai gaskiya Allah ya saukar Allah ya saukar da wahayi Allah ya saukar da wahayi lokacin ba sani ba huwa al-aliyyul kabir Allah madaukaki shine mai girma fa yasma'uha mustariqus sam a lokacin ne aljanu da suke sato zance su dauko magana da za a aiko kafin ta iso ƙasa su su iso da ita wannan Allah ne ke ganin dama yayi abin da ya ga dama dan mai bata ya bata idan Allah ya hukunci zai yi ruwa naka sanarwa mala'iku za a yi ruwa gobe ko za a yi ruwa jibi ko za a saukar da ruwa karfe abin nan lokaci kaza ran kaza akwai aljanu shedanu da ubangiji ya amince ya yadda musu da hukima da hikimarsa su jiyo abin da za su ji idan suka jiyo za su samu a cikin abu ɗari da za a yi sai su ji ɗaya sai su rike ɗaya in suka rike ɗaya sai zo su samu boka kai a gaya masa ai za a yi ruwa ambaliya za ta yi tsanani gobe kike nan su fara boka kuma sai ya rike saboda boka ya da aljanu suke yi aljani kuma sai ya kafircewa Allah yake samun biyan bukatansa boka daga yaji wannan sai ya tara mutanen da suke zuwa customers ɗinsa sai ce musu gobe za a yi ruwa amma ba zai faɗi wanku tayin ba da kuna da hankali ku ce karfe nawa da minti nawa kuma wane yanki zai samu wane yanki ne ba zai samu ba to sai ka ga washe garin an yi ruwan ko an yi wannan abu to daga nan mutane su gaskata shi ɗaya da ya samu na dare ɗin nan ɗaya da ya samu na dare a ƙarƙashin ta kuma sai ya yi ƙarya ɗari sai ya yi ƙarya ɗari in ya samu abu ɗaya da aljanu suka kawo masa na gaskiya ya faɗa to daga nan kuma tunda kun ga ɗaya ya faru ya kun gaskata shi daga nan kawai in ya haɗu da kai zai ce maka nan da wata fa akwai abin da zai same ka kudin kan nan ka raba ka kawo rabi in ba haka ba za ka samu matsala to je ya ce za a yi ruwa an yi ruwa yanzu yau dan ya ce maka za a yi kaza sai ka ki kuma dama kai mahaukaci ne dama baka yadda da Allah ba shikenan sai ga ana ta kashe kudade a wajen bokaye masu mulki a ba su zobe zoben da wayin kasa mulkin ka ba zai gushe ba a baka guru da laya da bindiga ba za ta same ka ba ina ruwan bindiga da layarka da gurunka ina ruwanta sojoji nawa aka same su aka same su da guraye da laya amma ammunition ta yi fata-fata da matsiyata faffasa su ba abinda zai kare sai Allah ka dogara ga Allah al'amarinka ka koma zuwa ga Allah ya zama shi kake nema a gurinsa dogara ga Allah ya fi sauki to nan gurin fa yasma'uha mustariqus sam masu satan zance na aljanu sai su jiyo ta wa mustariqus sam su wa'annan masu satan hakaza ba'du fawqa ba'din haka suke sai mai ruwaya sai ya nuna ya nuna da hannunsa hannu yana kan hannu ya nuna haka haka wannan ya hau kan kafadan wannan wannan ya hau kan kafadan wannan har su je can sama har su je sama to aljanu dama Allah ya yassare masa wannan shine wanda aka ce za ka ga tattatsun wuta ta buge su tana zaune za ka ga wuta an jefe su kenan da shi wasafahu safuwana bi kaffihi safwan sai ya sifanta yadda aljanu suke da hannunsa fa harrafaha wa baddadaha wa baddada baina asabi ya rarraba hannayensa wannan yana kan wannan wannan yana kan wannan haka haka suke fa yasba'ul kalima aljani sai ya ji kalma daya fa yulqiha ila man tatahu sai ya jefo wa na ƙasa da shi thumma yulqiha al-akhar ila man tatahu na sama shi ma ya jefo wa na ƙasa haka haka haka ba daga nan aka fara samun network ba hatta yulqiha ala lisani sahir har zancen ya iso kunnan harcen boka mai sihiri awul kahin ko kuma boka farubbama adrakahu shihabu qabla an yulqiha wani lokaci ma tarsatsin wuta Allah sai ya gurgo tarsatsin wuta sai ya gurgo wayannan aljanun kafin maganar ta zo bakin su sai Allah ya halaka su warubbama alqaha qabla an tudrikahu wani lokaci kuma zancen suna rikewa har su kawo aljani ai har su kawo boka kafin Allah ya warga za su da tattatsun wuta fa yakzibu ma'ahu mi'a kadhiba mi'a kadhiba sai kaga wannan aljani wannan bokan da ya samu abu guda daya da ubangiji yake da nufin zartarwa ya samu guda daya to sai yayi ƙarya dari akan ta dama makareci ne fa yuqalu sai kaje ana cewa alaysa qarqala lana yawma kaza wa kaza shekaran jiya wancan watan ba ya ce mana za a yi ruwa a guri kaza kuma aka yi ruwan ba saboda haka yanzu dan ya ce mana wannan mulkin ka zai samu matsala ka biya kuɗi ka yi kaza ka yi kaza kuma sai ka ki sai ka ji mutane suna faɗa na gaya mana na ce bokaye suna aiki da aljanu aljanu suna ɗauko abubuwa su gaya musu amma fa boka sai ya kafircewa Allah da ya samu biyan bukatansa wajen aljanu kafiri ne boka shi yasa shari'a ta ce a kashe su shi yasa sayyidina Umar ya kashe su Hafsa Allah ya kara mata yadda ta kashe bokaye da ta samu bokanya ta tabbatar tana bokanci ta kama ta ta kashe ta a matsayinta na shugaba aka sai na umar matsayinsa na shugaba ba kai aka ce ka kashe ba shugaba ne saboda suna adda'un ilmin ghaib suna cewa su Allah ne fa yusaddiquhu bi tilka kalima sai kaga an gaskata shi da wannan kalman allati sumi almina sama wanda ya ji daga sama sai ga ana gaskata shi so wannan shine boka to nan gurin ne da abin da ake nuna mana ku ga girman mala'iku din nan amma zancen Allah idan sun ji duk sai sun fita hayyacin su sun wargaje daga baya ne Allah yake dawo da hayyacin su su dawo cikin hayyacin su wayannan zaka bautawa in ko wayannan bai kai ka bauta musu ba ka nemi taimakon su ba to annabawa ma ba su kai ba in annabawa ba su kai ba to wani kazami ne kuma kai wani waliyi ne zaka ce shi ba ruwansa ma waliyi yana can bawan Allah yanzu shehu abdul qadir jilani bawan Allah bai sani ba mutumin kirki bawan Allah kaje kana tattaki kan kabarinsa to bari mu je hadisi na karshe a cikin babin wanda zai kara fito mana da babin wa anin nawas ibn sam'an ya zo daga nawas dan sam'an kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa idza arada Allah ta'ala an yuhiya bil amri idan Allah ya nufin yin wahayin wani magana takallama bil wahayi ubangiji sai yayi magana da wahayi mun gane ko akhadhat as-samawati minhu rajafa lokacin da za a yi wannan wahayin sama ma wallahi sai ta da kasance tana girgiza sama fa ko ga girman halittar sama sai ta zo tana girgiza aw qala ra'da shadida ko yaga tana jijjiga jijjiga mai yawa khawfan min Allah azza wa jalla saboda tsoron Allah sakon Allah za a saukar masa sama tana jijjiga fa idza sami'a dhalika ahlus samawati mutanen sama ko kuma jama'ar sama waɗanda suke sama idan suka ji sai ko sai su suma wa qarru lillahi sujadan sai ga sun fadi suna sujada ga Allah su fita ayyacin su su risana wa Allah subhanahu wataala fa yakunu awwalu man yarfa ra'sahu jibril farkon wanda zai daga kansa shine malaika jibrilu fa yukallimuhu Allah min wahyi sannan ubangiji ya gaya masa wahayin duk lokacin kowa ba ibaya cikin hayyacin sa ba duk mala'ikun da Allah ya halitta ba kusan yawan sunan da muka faɗa kowanne zai faɗi a ɗimauce bai san inda yake ba mala'ika jibinin zai tashi sai Allah ya masa wahayi bi ma'arada da abin da Allah ya nufa sun ya murru jibrilu alal mala'ika sannan manzu mala'ika jibrilu ya ɗauko saƙonsa zai wuce kan mala'iku mala'ikan sama na bakwai sama na takwas sama na biyar sama na hudu sama ta shida yana tahowa yanzu saƙon lokacin kuma fuzziya an kulubihim an cire tsoro daga zukatansu ko kullama marra bi sama'in duk saman da ya wuce sa'alahu mala'ikatuha sai mala'ikunta su ce mu rude wannan da muka yi muka fita hayyacin mu menene abin da Allah ya faɗa ku ji fa basu ma rike mai Allah ya faɗa ba su ne zaka bautawa in ko ba za a bauta musu ba ka nemi taimakon su annabawa za ka nema in ba za ka nemi wani kana ƙasa ne kuma za ka nemi taimakon su in waɗannan ba su kai ayi musu ba fa yaquluna kulluhum dukkan sai ka ji sun ce mislu ma qala misla ma qala jibril abinda jibril ya faɗa sai su ce qala al-haq fayantahi jibril bil wahyi ila haythu amarahu Allah ta'ala malaika jibril sai isar da sako zuwa gurin da Allah ya nufa sakon yaje fa'idodi da zamu samu a wayannan ayoyi din bari mu karanta a gurguje fa'idodi an kore ceto ga kowa sai da izinin Allah ba wanda zai ceto sai da izinin Allah Allah ka sa a cece mu kuma ka samu ma za mu yi ceto an tabbatar man da girman Allah da kwarjini na, ayoyin Allah an tabbatar man da cewa Allah yana zance ma za ƙala rabu kuma ubangijinku ya faɗa kenan Allah yana faɗa Allah ba kurma bane ba bebe bane Allah yana zance irin nasa musan irin nasa ba yana yi sannan wannan ayar ta nuna mana tsarkakan zancen Allah daga abu marar amfani kun ga da aka tambayi mala'iku mai Allah ya fara suka ce alhaku ubangiji baya faɗan ba abin da ba daidai ba sai dai sannan an tabbatar mana da cewa Allah a sama yake wa huwa al-aliyyu al-kabiru Allah madaukaki ne a kwakwalwa ta tabbatar Allah maɗaukaki ne ƙur'ani ya tabbatar mana sunna ta tabbatar mana ba za ka ce Allah yana ko'ina ba a ilimin Allah ne ilimin Allah yana ko'ina Allah yana ganinka ba motsi da za ka yi sai ya ganinka a lokacin kuma da shi maɗaukaki ne yana sama ba abin da zai ɓuya ubangiji an tabbatar da sunake guda biyu sunan Allah al'aliyu da sunan Allah al-kabiru sannan cikin manya-manyan fa'idodi bayanin girman Allah a wannan hadisin da muka wuce an tabbatar cewa mala'iku suna ai aljanu suna bibiyan zantuka da ubangiji ya saukar su ɗauka don su aikowa bokayensu wannan jarrabawa ne wannan jarrabawa ne su zo su jarabci mutane su kawo wajen boka boka ya riƙe boka ya faɗi ya faɗa wannan jarabawa ne kamar yadda Allah ya aiko mala'iku suna koya mutane sihiri ko ga wanda suka fassara wancan ayan wattaba umma tatul shayatin ala mulki sulaiman kaga wannan mala'iku ba za su koyar da komai ba wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur za su ce fa wannan abin da zamu koya muku fitina ne fa kar ku kafirce wanda yadda ya koyi bokancin ya je yayi ya zama kafiri amma jarrabawa ce dama jarabawa ai a abin da kake kauna za a kawo maka abin da kake sha'awa a ajiye maka kuɗi ba wanda yake ganin ka ba wanda ya san kuɗin sun shigo kuma kai ka san nawaye ne kuma in ka ci ba wanda ya sani ba shine jarabawa ba tsoron Allah ka sai sa ka dauka ka ce wannan ba nawa bane bari mu mayar musu shine jarabawa ai dama jarabawa abin da kake so kake kaunansa za a turo maka shi sai ka bar shi don Allah ka ki don Allah to wannan hadisin ya nuna mana duka wayannan fa'idodi din anan zamu tsaya insha Allah darasi na gobe zamu tashi darasi na 17 insha Allah subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh